إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ودلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار عباد الله كتبتنا اليوم تتحدث عن اليوم القيامه قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن الله تعالى قد قال في كتابه وسمى هذا اليوم يوم القيامة وسمى هذا اليوم بأسماء كثيرة منها يوم القيامة ومنها يوم الآخر ومنها يوم الدين منها يوم التقابل يوم العليم يوم العزفة يوم البعث وما إلى ذلك يا عباد الله فتزودوا فإن خير زاد التقوى وقد قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث ويكون واجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بيوم القيامة كما قال في كما جاء في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بيوم القيامة وتؤمن بالقدر خيره وشره ونسأل الله التوفيق والعافية والسلامة وقد قال الله تعالى في كتابه كما قال يوم الآخرة قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الذين آمنوا بالله ويوم الآخر وقال أيضا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم بسوة البقرة وقال أيضا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال أيضا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر في النساء وقال أيضا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا وارجوا وارجوا يوم الآخرة وقال قال الله أيضا في كتابه كما سمى هذا اليوم يوم الدين كما جاء في سورة الفاتحة في قول الله تعالى ملك يوم الدين لأن الدين هو الذي ينفع العبد هذاك اليوم كما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع أحدكم ماله أو أولاده إلا من أتى الله بقلب سليم يوم القيامة قلب خال من الشرك والبدعة والنفاق وقد سمى هذا اليوم يوم القيامة كما قال تعالى يوم القيامة يورد يوم ويوم القيامة فلله الحكم بينهم ولله الحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقال أيضا يا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وقد حذرنا الله هذا اليوم وواجب عليه كل واحد منا أن يستعد لهذا اليوم كما جاء آه كما جاء في أحاديث كثيرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نسأل الله التوفيق والعافية والسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi kutubar mu yau tana magana ne akan ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wannan rana a cikin littafinsa a wajaje daban-daban kalmar al-yawm da ta fito a cikin Kur'ani ta fito wajaje 348 al-yau da alifin da lamun ma'arifa. Guda 310 suna magana ne akan ranar tashin alkiyama, guda 38 suna magana ne akan sauran ranaku na daban. So 348 Allah ya ce al-yau a cikin littafinsa. 310 suna jan hankalinmu ne musan wannan ranar da Allah zai ta da kiyama kalmar yauman da nikra ta zo wajaje goma sha shida ne a cikin littafin Allah guda goma sha ɗaya suna nuni ne akan yau ɗin nan akan tashin alkiyama ce sauran guda biyar su suke magana akan sauran rana Allah ya kira wannan rana wata ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ya ku bayi ku ji tsoron wata rana da za a dawo da ku zuwa gun Ubangiji. Wattaƙo yawman turja'una fihi ilallah, ku ji tsoron wani ne da za a dawo da ku gabansa. Sun matuwafa kullu nafsin, Allah ce kuma za mu cika wa kowace rai abin da ta aikata daidai wa daida. Allah ce wa hum la yuzlamuna wallahi ba wanda za a zalunta. wallahi abin da ka gani abin da kai shi zaka gani in baka gane bane ai ka san wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata abu daidai kwayar komayya iya na alkhairi ranar zai ganshi a gaban sa wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara to wannan shine bayanin summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata koriyar abin da ta yi daidai Allah ya ce wa hum la yuzlamuna wallahi ba ba wanda zamu zalunta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun Allah wannan ranar sai ya mata sunaye ya kira ta yawmul akhir ita ce rana ta ƙarshe a cikin lissafin ranaku da ake ita ce ranar ƙarshe autar Allah ya ce mai qadaruhu 50 alf sana yini ne kwaya ɗaya wadda adadin muddarsa shekara dubu hamsin. Miƙdaruhu hamsina alfa sana. Autar kuma ya ce, Wallahu sari'ul hisab, Allah mai gaggawarin hisabi ne. Malamai suka ce, Ai fi nisfin nahari a rabin yini za a yi hisabi kowa a kai shi gidansa. Fi nisfin nahari rabin yini. amma tsayuwar da za ka yi sai ka ji gwargudun tsayuwar da kai shekara dubu hamsin ne amma wannan maganar ba jakar magori ba ne ba labari ba ne ba hadisi ba ne ballantana ka ce da ifi ne ba hadisi ba ne ballantana ka nemi wani sakabu ka makale masa ka ce ba haka ba ne Allah ya kira ta ranar ƙarshe saboda a ranar ita ce Allah zai yi hisabi ita ce rana ta ƙarshe kamar yadda ya faɗi ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai wadda suke cewa sun imani da Allah da ranar ƙarshe ya sake faɗinsa ya ce min amana billahi wa yawmil akhir wani ayon duk suna nuna imani da Allah da kuma ranar ƙarshe saboda yana cikin rukunan imani duk mutumin da ya shakka akan al'amarin tashin alkiyama da kiyama akwai tasgaro a cikin musuluncinsa ta sa hadisin jibrilu mai tsayin nan da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan musulunci ya tambaye shi akan imani ka sai ce wa an tu'mina billahi wal yawmil akhir kai imani da ranar ƙarshe kuma kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari idan ta same ka Allah bayan ya mana bayanin tashin alkiyama da sunan ranar nan aka yi mata suna da ranar ƙarshe ita ce rana da za a lissafa abu da ranar ƙarshe sauran lissafin kuma yana wajen Allah Allah ka samu dace Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan rana yawmul yawmul din ranar addini babu dangantaka fala an saba bainahum yawma idin wala hum yatasaalun babu dangantaka yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ‘ya'ya da connection da alaƙa wallahi ba wadda za ta amfanar da shi ran tashin kyama Allah ce sai wadda ya zo Allah da zuciya kubutacciya kalbun khalun mina shirki wal bid'ati wan nifaq zuciyar da ta kubuta babu bid'a a cikin ta babu munafurci babu nifaka to wannan shine kalbun salimu addinin ka ne zai amfane ka ranar kawai yau mai furin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni addini ne kawai ranar ranar baza capacity addini ne ba wani capacity ba irin nan duniya ko wallahi can addini ne kawai zai maka aiki to tun wuri gara ka gyara ana Allah ya kira ta yawmul qiyama ranar tsayuwa tsayuwa za a yi يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أجل له الرحمن ranar da za a tsaya ya ƙumin ruhu mala'ika jibril zai zo tsaya wal mala'ikatu da mala'iku sahu-sahu la ya takallamu da ba wadda isa yi magana in baka gane ba ne a watar Allah ce wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsan duk yadda aka kai da yin shiru wani lokaci zaka ji ko tsuntsu ya kuka a can ko kwado ya kuka a can ko wani jaki ya yi kuka a can ko wani yaro ba a yi da shi ya ihu wallahi a ranar Allah cewa khashi'atil aswat duka saututtuka za su yi tsitne fala tasma'u ba abinda zaka ji sai hamsan sai dai kawai kafafu suna tafiya tsayuwa za a yi gumi ya kama dundugen wani wani ya kama sarangagalin wani gumi ya kama guyar wani gumi ya kama kunkumin wani gumi ya kama wani ya shanye shi annan ne Allah zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istafatum an tanfuzu min aqtari samawati fanfuzu ya ku mutun da aljanu in istafatum in akwai a cikin ku wanda ya isa yau fanfuzu ya gudu mana ya samu underground ya shiga ko ya samu gida mai bena ya shiga ko ya kawo masu tsaro su tsare shi fanfuzu yace ku gudu Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan wallahi ba wanda yace motsa a wajen sai dai Allah ne masa izini in baka gane bane waji a yawma izin bi jahannama a wannan yanayin ranar ne za a zo da jahannama tana ja malaiku suna jin ta tana ja takadu tamayyazu min al-ghayz tana fushi tana yunkurawa za ta debo rabanta ranar nan an ce duk ku dama dama wallahi za ku yi bayi za su ku yi hagu la'i wa jala ba a kaucewa ranar yanzu an ce kai duk ku fita ta kofar nan akwai wanda zai sallale fita ta gaban liman wallahi ranar a'a la'i wa jala ba wanda zai kauce da umarnin ubangiji dama dama za a yi hagu za a yi ku yi kasa ku yi kasa a wata wajen ya ce wata rahun jafiya za ka gansu a gurfane kai jama'a wannan fa ita ce abin da ke gabanmu ana kiranta ranar tsayuwa saboda za a tsayu a cikinta ana kiranta romul alim rana ce mai tsanani inda rana za ta sauko ƙasa ta tafasa kan bayin Allah suna gumi ƙasa kuwa raɗaɗi a ranar yawmul azifa ana kiranta yawmul azifa ana kiranta yawmul ba'ati ranar tayarwa wa idan quburu bu'usirat idan kaburbura suka tsatsage halittun ciki suka fito yau mutum na sarayar ana kiranta ranar banka da asirai kai kaɓoye kaɓoye ka saɓi Allah Allah zai bayyana ku biyu ne Allah zai bayyana ku da yawa ne ranar da asirai za su bayyana yau mutum na sarayar asirai za su bayyana ranar yau mun ta taƙallabu fi hulƙulubu wal absar ranar da idanu da zukata za su makarkata saboda tsabar tsoron ubangiji za a ga girman Allah ranar yawmul ard ranar da ƙasa za a juya ta Allah ya lissafa mana ranaku yawmul yawmul talaqaf ranar da za a hada bayi yawmul fasli ranar da za a rarrabe tsakanin yan wuta da yan aljanna Allah ya kira ta da yawmul hisab ranar da za a ga Allah ya ce wa nad'ul mawadin al-qist li yawmil qiyamati la rayba fihi ranar da zamu zo da skeli da zamu yi awun aiki shine yawmul hisab ranar abun aiki yawmul haq ranar gaskiya yawmul khuruj ranar da za a fito da bayi daga kaburbura su tafi yawmul asir a wata yare ce rana ce mai tsanani alal kafirina ghairu yasir yace a wata yare ce a wajen kafirai ranar ba ta da daki wannan shine ranaku Allah ya musu suna daban-daban ga sunan muna karantawa a cikin littafinsa ba don mu kawai mu ji mu tashi don mu cire izina cewa ranar nan tana tafi kuma wata juma'a ce kamar haka za a yi ya ibadallah mu ji tsoron Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a dawo da ku gaban Allah sun matuwafa kullu nafsin sannan kowace rai a cika mata abin da ta aikata ma kasabat abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna Allah ce wallahi ba za mu zalunce bawa ba idan bawa yana da irin wannan abin a gabansa kuma ya miƙe kafa Najeriya ta yi daɗi 2027 a yi kaza a yi wancan a yi wancan kawai ka miƙe kafa kawai kana tanan sharholiya ne kai ya abdallah yanzu muke tattauna da malamai a ciki idan ka miƙe kafa ne Najeriya ta yi daidai yadda ake da ka yaudari kanka da wataƙila ba a zamanin ka za a yi ba tunda mun san cewa ba a nan ake tabbata ba ga 'yan uwanmu a can an binne su shekara da shekaru wallahi kai ma sai ka tafi ƙi da ƙi so da so wallahi sai ka tai to gara kai abin da can ɗin zai kyautata saboda idan can ta kyautata duk wanda aka binne su a nan makabartar to kiyamar su ta tsaya su hisabi kawai suna jiran ranar ci wadda ya da kyau zai ga da kyau wadda ya mummuna zai ga da mummuni ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata mu yi sulhu tsakaninmu da ubangiji kullun nakan faɗi wannan ka kyautata abinda Allah baya so ka bari abinda Allah yake so kai ka kyau sulhu tsakaninka da iyayenka in suna raye kai sulhu tsakaninka da makwabtanka idan kuna tare da su ko a gida ko a ofis ko a kasuwa ko a rumfar kasuwa kai sulhu da su ka zauna lafiya tare da mutane to shi ne sai a ce masha Allah alhamdulillah Allah ka samu dace yan uwa musulmi kuma mu sani cewa da iyaye da shugabanni da hukumomi muna da hakki a kanmu wajen kiyaye tarbiyyar yayanmu abin da yake faruwa a garin ya fara zama ya fita hanya akwai addaruratul khamsa abubuwa guda biyar wadda duk wanda yake da shugabanci wasu a kasar sa ya lura da su na farko shine wadda kake mulka ko kake lura da su dole ka lura da addinin su dole ka lura da jinin su dole ka lura da mutuncin su akwai abubuwa guda biyar wa addaruratul khamsa wadda dole mun haifi aya ba za mu basu a kasake ba ba wai sai hukuma bane yanzu za ta zo ta ladabtar maka da abin da ka haifa yaran nan ana kama su ne tun suna karana wannan abin da ake na raji a gari a fita da makami yaran nan suna imitating suna ga abin kaman burgewa ne na farko mu yi addu'a Allah ubangiji abin da ya fi karfin Allah ka bani maganin sa hukumomi da shugabanni ku sani cewa wannan haƙƙi yana kanku shi sa aka bada mulki yanzu ni ban taba banci an sanar da cewa officially a hukumanci an ce kar kowa ya fito ba amma kowa da ya fahimci abin da ya faru akwai da ya fito tambaya nake akwai da ya fito hukuma ashe tana da wannan karfin da kawai za ta yi ana ta ce kar kowa ya fito kuma kowa ya zauna ashe hukuma tana da haƙƙin ta biddigi kuma ta yi maganin irin waɗannan matsalolin na sha ba da misali da corona to akai kar kowa ya fito sallar juma'a ma mun yi sati uku ba mun yi sallar juma'a ba hukuma ce ta na muku ba hukuma bane jami'an tsaron da aka kawo garin sun kai 500 ne ba su kai 500 ba amma kowa ya hakura ya zauna a gida haka ne ko ba haka bane so hukuma tana ta abinda za a fara zarga na farko wajen tabbatar da doka a cikin mutane muna musu addu'a Allah bangiji ya dawo da hankalin su kan waɗannan matsaloli ai kokari ai maganin su wanda suka saulaye muna fata da addu'a Allah bangiji ya dawo da su Allah ya shirye su amma sai mun dage da addu'a fitina ce wata ku fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan fitinar in kana ga kai ka killace naka ba abin da ya dame ka to fitinar za ta zo har cikin gida a labarin da muke samu wani na cikin gida akan baranda a kofar gidansa yana karatun alkurani a cikin gidansa aka shigo aka masa aika aika bai ji ba bai gaba kai ma gobe za ka iya zama victim of circumstance fatan mu Allah ubangiji ya kade Allah ya kiyaye Allah ubangiji ya da hakki yake kansu Allah ka ba su ikon sauke wannan hakkin da ke kansu abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu ladansa abinda muka gafa kurkuze Allah ka gafarta mana aqulu ma qultu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkumullah